الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قوم يوشا شاهده يوشا شدة قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دون ليلة دليل هدى أربعين kuma yau 21 ga watan biyar miladiyya 2019 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin margayi alhaji habu mutanja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma na watan ramadan da izinin Allah wannan shine majalisunmu na sha shida tasirinmu na gudana a cikin suratul baqara aya ta ɗari da goma kafin tafsiri akwai tambayoyi wanda yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin masu yin sallah a zahar karfe hudu la'asar karfe shida da kwata su waɗannan lokutan gabaki ɗayan su karfe kaza shari'a ba ta san su ba ita shari'a abinda ta sani kowace sallah ta sanya mata lokaci sallar asbahi alfijir ya keto alfijir na gaske alfijir kala biyu akwai alfijir na ƙarya akwai na gaskiya to na gaskiyar ya bayyana in ya bayyana to lokacin sallah asuba ya shiga sannan azahar tana da lokaci lokacinta shi kuma shine lokacin da rana ta yi zawari wato ta bar tsakiya ta fara komawa ɓangaren yamma ita kuma lokacin sallah shi kuma lokacin sallar la'asar lokacin da kowane abu tsawonsa ya kai tsawonsa inuwarsa tare da waccan inuwar da take cikin zawali ta azahar sannan lokacin sallar magriba lokacin da rana ta faɗi lokacin sallar isha'i lokacin da shafaki wato wannan jan da yake bayyana bayan faɗuwar rana su ne shari'a ta san su su ku waɗannan lokutan suna wakiltar waɗancan lokutan ne na asali na shari'a sai an auna an ga yaushe ne alfijir yake ketowa sai a ce to lokacin sallah karfe kaza ne sallar asuba to fadin cewa me hukuncin yin sallah a zahar karfe kaza ko la'asar karfe kaza wannan ya danganta ne mun kula a kasar mu zai wuya a ce sallah a zahar ta kai karfe hudu zai wuya kuma a ce sallar la'asar ta kai shida da kwata a ce ba a yi ta ba tabbas wanda ya salla a waɗannan lokutan guda biyu a zahar da la'asar ya jinkirta su matuka har ya kai su lokacin da ba a san a yi sallah a ciki saboda haka ba daidai ba ne kuskure ne daga cin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so hadisin al-imam al-bukhari da sayyiduna abdullah bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito ya ce ya tambayi Allah sallallahu alaihi wasallama wani aiki ya fi a wurin Allah ayyul amali afdalu inda Allah wani aiki ya fi a wajen Allah za Allah ta sani ce imanin billahi wa rasulihi yin imani da Allah da ma'aikinsa qultu thumma ayyu sai na ce sai ne qala salatu ala waqtiha manzo sai ce nabi mai bi mai imani shine yin sallah akan lokacinta yin sallah akan lokacinta so da haka yana cikin abin da ake bukatar a yi a sallah da wuri yana cin alkhairi in ba lokacin da ake tsananin zafi ba to ita a zahar ana son a jinkirta ta amma ba na jin a jinkirta ta a kai karfe hudu kuma a irin yanayin da ake ciki a kasar mu ta najeriya an jinkirta ya kai matukar jinkirta wadda shari'a ba ta nemi a yi haka ba amma wata gubai na zalika sabila a tsaya tsakiya Allah shirye mu malam wani lokaci mata a gida suna aiki na abinci ko aikin buɗe baki sai kuma a kira sallah kuma abincin yana kan wuta ba daman su bar wurin wurin malam yin hakan akwai laifi ba a bukatar da ya zama mutum ya jinkirta sallah kamar yadda aka faɗi a waccan tambayar ta baya sallah ana son a gabatar da ita akan kowane aiki as-salatu khayrun min an-naw sallah ta fi bacci as-salatu khayrun min ayyi amal sallah ta fi kowane aiki alkhair sau da ka rashin tsari ne wani zubin wasu matan suke da shi ba za su yi abin da ya kamata su yi sai su bari sai lokaci ya gudu ai ba daidai ba ne ki bari har magariba ta yi ba ki gama shirya abin da za a yi buɗe baki ba so da ka ba daidai ba ne wannan wannan ba zai zama dalili da zai sa a rika jinkirta sallah ana sakaci da ita ba da sunan girki Allah madaukakin sarki ya sa a rika yi da wuri malam ka ba da tarihin irin yadda yahudawa suka shiga cikin musulunci suka canza wa musulmai tunani da hanyoyi daban-daban to malaya musulmi ya kamata ya kasance ai yadda ya kamata musulmi ya kasance shine ya zama ya kar kullun cikin karanta addinin sa yake idan mutum yana koyan addini to ba kasafai ake iya juya masa kwakwalwa ba a lalata mishi imani ko a lalata mishi tunani amma abin da ke faruwa shine nisan da muke yi da karatun addini ɗaukarsa a matsayin wani abin da ko me ko kan me duk ɗaya ne shi yasa da an zo sai a kwashe waɗanda za a iya kwashewa a cikinmu amma ma damar mutum yana karatu kuma karatun yana fahimtarsa kuma karatu mai amfani kuma dan Allah yake karatun nan to Allah madaukakin sarki ba zai bar miyagu su zama sun lalata mishi kwakwalwa ba malamai suka ce dalilin bata kala biyu ne manya-manyan dalilan da suke jawo bata guda biyu na farko shine alhawa malamai suna ce masa su'ul irada alhawa san zuciya mutum ya sani amma ya take sani su'ul irada mummunan nufi mummunan nufi shike haifar da alhawa san zuciya ya koyi ilimin amma ba dan Allah ba so da ka ji abin da yazo kidan ki na jiyo sai a zo a kwashe shi a tafi da shi sannan na biyu shine adamul fahar shi kuma shine aljahal rashin fahimta rashin fahimta na nufin jahilci to wannan miyagun cututtukan guda biyu su suke haifar da kowace bata da kaga wasu sun afka a ciki so da kama damar mutum yana karatu yana ikhlasi a karatunsa kuma yana fahimtar karatun yana aiwatar da shi a aikace Allah madaukakin sarki ba zai bashi ya lalace ba da izininsa wannan yana cewa ne don Allah yana bara addu'a wajen sauran wajen yan uwa musulmi baki daya akan rashin lafiya da ke damun mahaifiyarta abin yana nema ya taba ma imaninta saboda ka a taya ta addu'a Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah ya ba mu lafiya dukkaninmu Allah ya ba musulmai duka lafiya dukkan waɗanda ba su da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya ya warkar da su wannan ya ce malam menene hukuncin yin hoto a waya to hoto dai wannan hoto da ake ciki na zamani yana da daga cikin matsalolin da suka sha wuya a hannun malamai abin da ya shafi hoton tun daga hoton ɗauka na na wanda ake wankewa wanda ake cin shi photograph suna ce mishi a taki a kasashen khalij kasashen golf sannan sukan ce masa a suratul fotografiya wasu kuma su ce a suratul shimsiyya malamai sun yi zabani akan hukuncinsa maganganu guda biyu wasu sun tafi akan haramcinsa kai tsaye suka hada shi da dukkan wani abu da annabi sosai ya kira shi da asura sannan abin da ya shafi hoto mai motsi na talabijin shi ma can da babu wannan sabanin amma shekarun baya an samu wasu kuma da suka tayar da hatsaniya a kansa suna ganin cewa ma haramun ne ha a nan Najeriya yanzu akwai masu ba da fatawa a haka cewa haramun ne a ganka a talabijin sannan sai kuma wannan da ya zo daga baya lokacin da waya ta zo ta hannu fatawar da mafi yawancin malamai suka bada hoton da aka ɗauka a waya a cikin waya yake so da ka bai kama da wancan hoto da aka fito da shi fili ake kallo ba sannan bai kama da hoto na gunci ba wanda ake ce masa a sura ta asali wanda manzo Allah sama ya magana kai so da ka dan an dauki hoto a waya wata wanda muke badawa ita ce ba haramun bane ba laifi bane iyaka dai kawai a san me za a ɗauka kada ya zama an yi amfani da hoton wajen saɓan Allah ɗaukar abin da bai halasta a je a yaɗa ba kamar yadda za ka ga wawa ya ɗauki hoton matarsa ya je yana yaɗawa kaga wannan wawa ne ko ka ɗau hoton wata baliga ka riƙa yaɗa ma mutane ba daidai ba ne irin wannan wannan tabbas ba malamin da zai ba da fatawa halaccinsa amma an zo karatu ko wani abu mai mahimmanci aka ɗauki hoto a ciki domin a aje dan tarihi ba laifi ba ne insha Allah su kuma waɗancan dama an san sabanin da ake da su ba kan shi ke tambaya kai ba malam da gaske ne cewa haramun ne yin karatun alkur'ani lokacin da ake ruwan sama mutane da yawa sukan yi wannan tambayar ban taba ganin wani abu da ya tabbata akan haka ingantacce ba ya ka dai in ana ruwa akwai addu'o'in da ake yi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ana ruwa akwai addu'ar tsawa akwai addu'ar iska akwai addu'ar shi kanshi ruwan saman lokacin da ake yin sa sannan akwai addu'ar da ake idan an gama ruwan sama to in suna kallon wanda suke faɗin waɗannan maganganun a matsayin mutum ya shigalta da waɗannan zikiroran shine yafi lura da hibzul hal to shi kenan amma cewa ba a karatun alkur'ani babu wani nassin da ya zo ya ce ba za a karatun alkur'ani ba a lokacin da ake ruwan sama baya cikin wuraren da malamai ma suka tattauna limamin nawawi a cikin littafin sa al-azkar ya lissafa wuraren da ba a karatun alkur'ani kamar lokacin da mutum ya shiga bayi sujada mutum ya sujada ba a karatun alkur'ani a sujada haka idan mutum ya ruku'u ba a karatun alkur'ani a cikin ruku'u haka lokacin tahiya ba a karatun alkur'ani a cikin tahiya sai dai idan addu'ar da mutum zai yi a cikin tahiya ko a cikin sujadarsa addu'a ce ta aya alkur'ani to wannan addu'a yake ba karatun alkur'ani yake ba shi wannan yake cewa assalamu alaikum malam ina neman karin bayani akan ayar cikin suratul isra'i bismillahir rahmanir rahim man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula aya tana magana akan duk abin da kai kai kai makanka ladan ka naka ne zunubin ka kuma zunubin ka ne man ihtada duk wanda ya shiryu al-ihtida'u shine shiryuwa ka zaɓi shirya ka bi ta shine ihtada wallazina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwa duk wanda ya shiryu fa inna ma yahtadi li nafsi to ladan shiryan nan nasa nasa ba za a ɗiba a ce a ba wani ba ko da aka ce idan wani ya shiryu ta sanadiyyar ka za a bashi za a baka irin ladansa ai ba cikin ladan shi za a ɗiba Allah madaukakin sarki yana da wani account na musamman da ya tanadan mu da shiryatar da mutane duk wanda kace masa yi alkhairi addalu ala alkhairi ka fa'ilihi idan ka ce ma wani ya alheri sai wannan alherin to za a baka irin ladan shi ladan shi na nan idan Allah ta'ala zai bashi lada goma ne to kai ma zai baka lada goma za a sa a cikin account ɗinka ba a cikin account ɗinsa za a ɗibo ba in mutum biyu suka shiryu ta sanadiyyar ka to kana da lada ashirin su kuma kowanne daga cikin yana da ladan shi goma goma misali wa man dhalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda kuma ya bata to shi ma batan nasa ya shafi kansa amma da wani ne ya batar da shi to shi ma za a bashi irin kwatankwacin alhakin da aka dora ma wancan bataccen amma ba ɗiban fatan shi za a yi ba sai a ce a bashi shi ma na yana nan da nashi qala li kullin dhifun haka Allah madaukaki sarki zai ce ma yan wuta kowa daga cikin ku za a ninka masa azabar yan wuta za su roki cewa Allah madaukakin sarki ya ninka ma waɗanda suka batar da su sai Allah madaukaki a li kullin dhifun kowa daga cikin ku yana da ninkin sa da abdallu bataccen da almudillu wanda ya batar dukkanin su ne kullum zaifu kowa za a bashi kasan shi nashi ninkin ba ninkin zaifu wala taziru wajiratun wuzra ukhra wani ne laifi baya daukar laifin wani wajira muthni ba ce da wala taziru wajiratun ay wala taziru nafsun wajiratun wuzra ukhra wani rai da ya je zunubi ya katattaba to ba zai dau zunubin wani ba kowa zai dauna shi wa ba kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula sannan ba ma yin azaba har sai mun aiko da manzo da wannan malamai suke cewa waɗanda ake ce musu ahlul fatra to duk sun kubuta tunda Allah bai aiko musu da manzo ba ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula ba ma yin azaba ga wasu mutane har sai mun aiko musu da manzo idan muka aiko musu da manzo suka taba to daga nan muna da hujjar da zamu azabtar da su wannan shine adalcin Allah madaukakin sarki so daga mutanen da ake cin su ahlul fatra da kananan yara da suka mutu kafin su balaga malamai da yawa sun jayar da cewa ranar gobe kiyama Allah ba zai musu azaba ba saboda ba aiko musu da manzo ya musu gargadi ba yaro dai dan karami bai balaga ba balle ya fahimci shari'a su kuma waɗanda suka mutu kafin a aiko manzo to su kuma ba su ga manzan ba so daga wannan abin da ayat take nufi kenan wallahu ta'ala ala wa alam da izinin Allah za mu ci gaba da karatu na tafsiri Allah madaukakin sarki yake ce mana wa aqimus salata wa atuz zakat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم mun ji faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce wa aqimus salata mun ji bayanan da malamai suka yi me yake nufi da iqamus sala me yake nufi da tsayi da sallah maganar da sayyiduna Abdullah bin Abbas yayi kamar da Imam Tabari ya baito masa da sanadin sa da maganar da al-Imam Hatim al-Asab rahmatullahi alayhi kamar yadda al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani ya rubuto masa da sanadinsa a cikin littafin sahihatul awliya wa tabaqatul asfiya za mu tashi wa atu zakka Allah madaukakin sarki yace ku ba da zakka wannan hada sallah da zakka sun maimiya maimaito a wurare da yawa a cikin alqur'ani shi yasa sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka samu mani'uz zakka a zamaninsa wasu suka ce su ba za su ba da zakka ba sai na abubakar ya ce to wallahi sai ya yake su wasu sahabbai Allah bai ba su fahimta ba a lokacin har da sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya ba su wata ka'ida wadda har yanzu ga ta ana fadin ta yana cewa la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz zakati walau wahdi ko ni kadai ne wallahi sai na yaki wanda ya raba sallah da zakka hawayen juna ne an ruwaito daga ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yana faɗin cewa wasu abubuwa guda uku Allah madaukakin sarki ya rika hada su daga ciki akwai wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana idan Allah madaukakin sarki ya ce a masa a ai masa tauhidi ka ai shirka a tare da shi to sai ce su kuma iyaye a kyautata musu sannan na biyu shine inda Allah madaukakin sarki yake faɗin cewa wa aqimus salata wa atuz zakat idan Allah madaukakin sarki ya faɗi sallah sai kuma ya faɗi zakka tabbas suna da alaka mai girma sallah da zakka a matsayin ayyukan da suke yi wajen gyara bawa da tsarkake masa zuciyarsa da mai da shi ya zama bawan Allah na gari suna da tasiri abinda ake ce ma azzaka al-imam at-tabari yace ita'u zakati fa huwa ada'u sadaqati mafruḍa abinda ake ce ma ita'u zaka shine ba da sadaka wacce take ta tilas daga cikin lafazan da Allah ta'ala ya amfani da su wajen nuna zakka akwai as-sadaqa خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم sannan Allah madaukakin sarki yace innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muwallafati qulubuhum kaga as-sadaqa zakka ake nufi so daka Allah madaukakin sarki in yace wa atu zakata to yana nufin cewa ai addu as-sadaqati al mafrudata ku ba da sadakoki waɗanda suke na wajibi a cikin dukiya wa aslu zakati nama'ul mali wa taslimuhu wa ziyadatu al-imam at-tabari yace asalin abin da ake ce ma zakatul mal idan aka ce zakat shay'u ana nufin ainama wazada in aka ce a ba da zakaddu asalin zakka a larabci shine annama abi haɓaka kaga mai ba da zakka yana ganin kamar wani abu yake falfata yake ɗiba a cikin dukiyar shi ya bada amma wajen Allah madaukakin sarki karuwa yake wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun a wata qira'a fa ulaika humul mud'afun wa ma ataytum min zakatin duk abin da kuka bada na zakka turiduna wajha Allah kun bada ne dan ku haɗu da Allah ku kalli fuskar sa ranar gobe alkiyama ku ji daɗi bayan shiga ku aljanna to fa ulaika humul mud'if waɗannan su ne waɗanda suke ninninka dukiyoyinsu a zahiri kana ganin kamar ka ɗiba kana da miliyan arba'in sai shari'a sai ta ce ɗauki miliyan ɗaya ka bada ka ba talakawa da mabukata da sauran waɗanda aka ce a ba su zakka a zahiri gashi mutane suna kallo ka rage ma dukiyarka yawa ne amma sai Allah ya ce a fa ulaika humul mud'ifu ninka dukiyarka kai ninka ta kai a wata qira'a fa ulaika humul mud'afun sune waɗanda Allah ke ninninka musu ninka maka ake shi yasa manzo Allah sama yake cewa ma naqafat sadaqatun min mal babu wata sadaka babu wata zakka da za ka fitar a ce ta rage maka dukiya a zahiri kana ganin kamar dukiyarka ta kare ta ragu amma a wajen Allah madaukakin sarki ninkuwa take tana kaguwa domin farin cikin da za ka yi a ranar gobe alkiyama in aka nuna maka zakkarka da kai to sai ya zama mai daɗi al-imam sabari sai sake cewa daga cikin kuma wata tasmiruhu kamar kana investing abin da ake ce ma tasmiyar shine kai investing wato ka haɓaka ka sa dukiyarka a cikin kasuwanci to wannan ka shiga kasuwanci ne da Allah madaukakin sarki shi kuma Allah madaukakin sarki ka'idarsa shine fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai ba Allah madaukakin sarki rance rance mai kyau fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira sai Allah in ya tashi ninka masa ya bashi ribar da zai bashi shi ya ninninka masa ninki wanda ya kasance mai ɗimbin yawa to ita ce zakka asali kalmar ita kanta sannan daga cikin ma'anonin kalmar azzaka a larabci a tsahara tsarki so daga sai malamai suka ce shari'a ta zaɓi Allah ta'ala a cikin hikimarsa ya zaɓi ya kira ba da dukiya a matsayin azzaka amma Allah madaukakin sarki yana cewa ne inna ita'aka malika inna ita'aka malaka fi sabilillahi tanmiyatun limalik wa tathhirun lahu ba da dukiyar da kake dan Allah to a zahiri abin da kake yi abu biyu kake tunammi malak wa tutahhiru abin da kake shine kana haɓaka dukiya sannan kuma kana tsarkake ta yan kurakurai da ake samu na kasuwanci ko na wani abu da baka sani zai shiga to dukiyar barkaka take amma kuma akwai ka'ida inna sadaqata la tusahimu al-mal al-haram dukiyar da ka tara ta haram to duk zakat da zaka bada kuma ba za ta tsaka ba nan ana magana ne a matsayin yan kurakurai da za a samu dan adam baya kubuta daga kuskure wani kasuwancin baka san yadda ka yi shi ba wani albashi wani abun kudin baka san yadda ya zo ba cikin kuskure sai ya shiga to in ka ba da zakka ka tsarkake wannan kuskuren da aka samu na wata haƙƙoƙan da kila ba su shiga ba kama da shiga dukiyar ka ba to wannan shine asalin zakka zakkan nan cikin hikimar Allah madaukakin zaki sai bai sa ta ta zama a komai ba ba duk kowace dukiya ake ma zakka ba a'a almalun nami dukiyar da take haɓaka ita ce ake mata zakka dukiyar da take haɓaka ita ce ake mata zakka wannan ka'ida ce daga cikin ka'idojin fiqhu zakka almalun nami dukiyar da take haɓaka shi yasa motar ka da ka siya kake tafiya da ita kake shiga cikin gida ka shi je gida da ita kai kai harkokinka da ita kai tafiye tafiyanka da ita ba zakka a cikin ta gidanka da ka siya shari'a ba ta ce ko da gidanka ya kai fadin tudu mada ba zaka a gidanka Ka s- yau ka shiga wancan ɗakin gobe ka shiga wancan ɗakin kila kafin ka maimaita ɗakin sai an yi shekara biyar sannan ka maimaita wani sabon ɗakin ka sake zagayewa kansa to babu za- babu zaka a cikin wannan gidan amma almalun na mai dukiyar da take haɓaka kake juya ta take ƙaruwa to ita ce ake ba da zakka a cikinta saboda ka ana ba da zakka a cikin al'ai ko annaqad ko annaqadan ana ba da zakka a cikin kuɗi kuɗi tsaba domin akwai bambanci tsakanin dukiya da kuɗi dukiya ta fi faɗin ma'ana fiye da kuɗi kuɗi a cikin dukiya yake to muka ce kuɗi muna nufin irin waɗannan takaddun ko robobi domin kudin Najeriya akwai wasu takardu ne wasu kuma robobi ne ko to da su da silalla a lokacin da ake da silalla karafa waɗanda su ne suke wakilta azhab wal fidda su suke wakilta zinariya da azurfa lokacin da babu zinariya da azurfa waɗannan su ne suke wakilta su a duniya yau an yi ittifaki waɗannan kudaden su ne yau idan ka tashi zaka tafi ƙasar Saudi Arabia to zaka nemi canji ka ba da naira a baka riyal in ka tashi za ka tafi ƙasar america sai a baka dalas kai kuma ka ba da naira haka in za ka tafi ingila za ka ba da naira a baka pound pound sterling haka idan za ka je ƙasar irin su ƙasar masar sai ka baka kuɗi a baka ka ba da naira a baka junai da makamantansu to waɗannan kuɗaɗen ana musu zakka a shari'ar musulunci sai ka mallaki abin da ya kai awo na azurfa in azurfa ce azurfa dirhami ɗari biyu sannan idan kuma zinariya ce sai ka kai abin da ya kai awon zinari ashirin sannan za a ce kai mai kuɗi wanda shine yanzu wajen miliyan ɗaya da ɗari ɗaya da kusan hamsin sannan za ka ba sannan sai aka ce ka kasa gida arba'in abinda malamai suke ce mishi rubu'ul ushr ka kata gida 40 sai ka dau ɗaya sai ka bada shike alhali dama dukiyar nafa ba taka bace ta Allah ce ba kauye wata rana ya koro kuma dukiya mai yawa sai aka ga aka kalle shi aka ce masa liman hadal malu wannan dukiyar waye sai ce lillahi fiye yace ta Allah ce amma ya sa ta a hannuna shine wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku ba da abinda Allah mana ku saki ya sa ku zama ma sai gadi shine mustakhlif Allah ya aje ku a wajen yace wa na ba wa na wannan dukiyar ta wace almalu malul ka tsare min nan wajen zan rika faɗa maka me za ka yi shine fa dukiyar dukiyar da Allah ya ba masu dukiya ya ce ne su tsaya a wajen su aje mishi su tsare mishi kuma zai ka faɗa musu cewa kaza za su gobe stoki fa aka ba shi makulli ga kuma mai gidansa sai ya ce masa yi kaza sai ya ce ba zan yi ba ba dukiyar shi bace ba dukiyar shi bace inda za ka tabbatar da ba tashi bace lokacin da aka haife shi haka hannun shi yanzu ba yi da ko su tsirara aka haife shi tsirara aka haife shi sannan ranar da zai tafi a tsirara zai tafi sai farin alawaye da za a dora masa kaga in kana tuna wannan za ka gane cewa tabbas ba tashi ba ce domin in tashi ce ya tafi da ita in kuma tashi ce ya zo da ita bai zo da ita ba zai tafi da ita ba kaga ba tashi ba ce kaga mustakhlaqun ne an bashi ne a matsayin stokifa Allah kuma ke ce masa ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi sannan dabbobi su ma dabbobin ba a ce duka ba sai aka ce bahimatul an'am samani ku azwaj wannan auren guda takwas raƙuma su kansu raƙuma sai aka ce tunda raƙuma manya ne a hikimar shari'a sai sun kai biyar sannan za ka yi zakka sannan a hikima ta shari'a sai bata ce in ka tashi za ba da zakka ba kana da biyar sai a ce ka ba da ɗaya a'a sai aka ce a cikin biyar kake da su to je ka nemo tinkiya ɗaya ka bada domin a shari'ar musulunci a hikimar shari'a da wuya a ce mutum yana da raƙuma ba da tumakai ko awakai in ma bai da su to ya je kasuwa ya siye ya siyo akuya ɗaya zai bada ko tinkiya ko ya bada rago ko ya bada bunsu haka zai ta badawa har su kai ashirin da biyar in sun kai ashirin da biyar daga nan sai shari'a sai ta ce a wuyan ka yayi kwari aljihun ka yanzu ya cika yanzu garken ka babban garke ne kana da raƙuma ɗaya biyu uku har ashirin da biyar to yanzu a ciki za ka fara badawa shi ma kuma ɗaya za ka bada kuma shi ma shari'a sai ta faɗi shekarar da ake son ya kai ba ce ka je ka ɗauko uban ba ka ɗauko karan ba karo sannan ba ce ka je ka ɗauko uwar garki ba matsakaici za ka ɗauka ka bada ka gani kuma shari'a in shanu ne sai shari'a ta ce kai ta shagalinka ɗaya biyu uku hudu ha sai ka samu shanu talatin a lokacin da kake da shanu talatin daga nan ne za a ce ka ɗaya ka bada tumakai da awakai kai ta shagalinka har sai ka mallaki guda arba'in sannan za ka ɗaya ka bada ku ji hikima ta Allah a yau idan ka kai kuɗin ka banki ka ce su aje maka sai su tafi sai su rika juya maka kuɗin ba kai ka ce su juya ba sai su rika juya maka da karfin siya ko ka yadda ko baka yadda ba sannan ba za su ce maka riba ga riban da ka ci ba sai su rika ɗiban wani abu su rika ɗiban wani abu a cikin kuɗinka ko ka yadda ko baka yadda ba dole za su ɗiba sai su maka wayo sai su ce a ga wani interest bari su zuba maka fa'ida ce ka sama amma ba su faɗa maka nawa ba aka samu ba a mubaraba ta musulunci idan za ka kasuwanci da mutum ai zuwa kake ka ce masa to wane ga miliyan ɗaya ka juya min kai kai amfani da lokacinka da basirarka da kwakwalwarka ni kuma dukiya ta wace idan wata ya ƙare ko aka yi wata biyu ko wata uku ko shekara ɗaya ka zo ni lissafi ga uwar kuɗi ga ribar da aka samu ni zan ɗau kashi kaza kai za ka ɗau kashi kaza haka ake yi sai an zo an yi zube ban ƙwarya ta a wannan kasuwancin da aka yi an samu miliyan ɗaya da ɗari biyu kaga ɗari biyu ta ɗoru bayan shekara ɗaya akan miliyan ɗaya to wannan ɗari biyun dama kun yi ittifaƙin ga yadda za ku raba kun yadda cewa za ku raba kowa ya ɗau rabi kai ka ɗau rabi shi ma ya ɗau rabi shi kenan shari'a ta yadda an san abin da aka samu to amma banki ka san nawa suka samu da suka juya kudin naka ko suna faɗa ma wani to kaga amma shari'ar musulunci sai ta ce ga tsari ga tsarin da za a bi wannan zakkar da Allah madaukakin sarki ya umarci masu imani da cewa wa ayatu zakat bada malamai suka ce tana da manufofi da fa'idoji da tasiri da take da shi a rayuwar mutum shi kadai a matsayin mai badawa da kuma rayuwar wanda shi aka ba da kuma rayuwar al'umma baki daya daga cikin fa'idojin wanda ke ba da zakka akwai at-tahiru min ash-shuh duk mutumin da ke ba da zakka Allah madaukakin sarki ya cire masa ash abinda ake ce ma ash shine al-hifsu ash-shadid 'ala al-ma' abinda ake ce ma ash shine matukar bala'in san zuciya wa unzirat al-anfus ash-shuh wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun ash kenan matuƙar son dukiya ka sa dukiya a zuciyarka to zakka na tsarkake mutum daga wannan duk mutumin da zai iya ɗauka ya kasa dukiyarsa kashi arba'in ya ɗau kashi ɗaya bada to yayi wani daga cikin ƴan uwana taɓa jin yana bada labarin ya ce wani mutum a nan ƙasar yake mai dukiya ne abokanan shi wata rana suka zauna suka yi mitin shi yana ƙasashen waje ne suka ce wani fa ba mu taɓa jin ya zakka ba ce wallahi ba mu taba ji kai ya kai ya taba yi shi kai ittifaki cewa bai taba zakka ba taba jin yi zakka ba tace to gaskiya abin da za a yi zai zo hutu haka kintaci lokacin da zai zo hutu shikenan da ya zo suka je aka haɗe yin abokanan nan dama tare aka yi makaranta wannan yanzu profesa ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan ya zama kaza shi kuma yana can kasashen waje ya zama mai dukiya aka zo suka shirya aka yi fira aka yi wasa da dariya shikenan sai ɗaya daga cinsu ya ce mun fi zo da wata magana ce mai muhimmanci suka fito masa da bayani ce to ai shi bai san me ake ce mazakkan nan ba wai ya ake yin ta ne aka masa suka masa bayani cewa gashi gashi gashi ga abin da ake yi ga abin da ake yi ga abin da ake yi yace to shikenan su bashi zai zai yi lissafa dukiyar shi gaba ki bai gani ya je ya lissafa shikenan suka sake haduwa yace gaskiya ba zan iya ba in dau ɗaya cikin arba'in din dukiya na in bada a cikin dukiya ta in bada wallahi ba zan iya ba yace wallahi ba zai iya bada kashi ɗaya cikin arba'in din nan ba zai iya ba sai ya ce ga sai ya fito da wata abin nan ya fito da cek ya ce ga miliyan ɗari biyu ga shi kuje kwarar raba mata talaka amma ni ba zan iya bada wani ɗaya cikin arba'in ba miliyan ɗari biyu ya bada ya ce a je a raba mata talaka su haƙura kaga Allah kada ya san ko nawa yake da su to na farko ce nan babban aikin da zakka take ma mutum shine an an tuqahirahu min min da'i shuh ta tsarkake zuciyar mutum ta warkar da shi daga wannan mummunan ciwa ciwo ne bala'i na biyu a tadribu ala albazli wal infaq sannan ka masa tarbiyya ya saba badawa ita kuma sifa ta badawa sifa ce wadda ake yaban tun ba musulunci tun ba musulunci idan ka zama mai badawa to kai masoyi ne a cikin mutane akwai ɗaya daga cikin ƴan uwan na Aisha radiyallahu anha da ake ce mishi Abdullahi ibn Juda'an الإمام مسلم رحمة الله عليه يرويت لا نائشة تشي كان عبد الله بن جدعان رجلا سخيا يعطي ويعطي ويعطي ويصل الرحم وكذا وكذا وكذا لا نائشة تشي ما مدى السماء وانا عبد الله بن جدعان يا مائشة الله mutum ne wanda ya kasance mai kyauta mai badawa mai badawa mai sada zumunta da dukiyarsa hal yanfa'uhu zalika inda Allah yawmal qiyama shin wannan abin da yake zai amfane shi kafiri ne Abdullah ibn Ja'ad ya mutu a matsayin kafiri nana shi tana tunanin cewa wannan kyautar da yake ma ya kamata ya shiga aljanna manzal sama ce la yanfa'uhu inda Allah li'annahu lam yaqul yawman qatt rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din manzal sama ce wannan ba Allah ya riga ta kamu shi yaban da ake mai a duniya ya ishe shi a ranar lahira tun da bai yi imani da Allah ba wuta zai shiga to kaga badawa da kyauta wata ɗabi'a ce mai kyau tun kafin zuwan musulunci laraba suna girmama mutumin da ya kasance mai yawan kyauta to zakka na koya ma mutum wannan zakka na koya ma mutum ya zama ya ɗabi'antu da ɗabi'ar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki daga cikin siffofinsa akwai inna Allah inna Allah jawadun yuhibbul juda Allah mai kyauta ne yana son kyauta Allah daga cikin sufofinsa akwai arraja mai badawa ne shi to lokacin da ka zama mai bada zakka to kana kama kana kana kana ɗabi'antuwa da ɗabi'un Allah subhanahu wata'ala sannan daga ciki daga cikin fa'idojin zakka ga mai yin ta tana sa shi an yashkura Allah ta'ala ya ya ya ya ya ya yi ma Allah godiya domin godiyar da kai ma Allah madaukakin sarki Allah bai baka cikin talauci ba bai baka cikin wahala ba ya baka to godiyar da zaka masa ita ce ka ɗauki wannan dukiyar ka ba wasu waɗanda su kuma suke cikin wancan yanayin da kai Allah ya tsare ka daga ciki an ba da labari wani wani malami a nan kasar da kanshi yake ba da labari aka wakilta su je wajen wani mai dukiya su roƙe shi za a yi wani aikin alkhairi da suka je duk suka gama masa bayani ana gama su gaskiya ba zai iya ba da komai ba su tafi su yi haƙuri ta ce to mun gode Allah saka da alkhairi to Allah ai sai ai addu'a kai addu'a ce to ai addu'a wai ka kuma yana son addu'a shi ke na wannan malamin sai ya ce to ya Allah madaukakin sarki mun zo wajen alhaji neman taimako domin yi wa addinin ka aiki bi ba mu ya Allah ka mai da shi mu ya Allah madaukakin sarki ka mai da mu shi sai haka ya zaku wannan addu'a ko sai addu'a ce take yi Allah gafarta mana ta cin mutunci sai addu'a ce mai kyau ko a ce amin aka ce amin suka dai suka tafi sai gashi ya biyo su daga baya ya zo da dunkule jaka guda saboda lokacin da kake mai dukiya ka rika kallon wanda yake ƙasa da kai da da Allah madaukakin sarki ya mai da kai wannan ya zaka zama so daga hakkin sa ne ka dauka ka bashi sannan daga ciki daga cikin fa'idar da dukiya take ma mutum tana daga matsayin zakka take ma mai ba da zakka tana daga matsayin shashin al'umma duk mutumin da ya zama mai zakka za ka ga wani babban mutum ne a cikin al'umma idan magabta da masharranta suka zo za su masa sharri za ka yi mamaki ka ga waɗanda za su ba shi kariya na farko dai ba za a zage shi a gaban mutane su tale balle a ce wani ya zo zai cutar da shi sai ya kai da karfin ya kare daga ciki yana jawo yajlibul mahabba yana sa soyayya wance ya daga maka matsayi nan kuma ya sa maka soyayya ya sa mutane su zama suna son ka da an faɗe ka shi kenan sai kowa ya je yana son ka ranar da za a ce ba ka to mutane sai su rika cewa ai ba bango bane ya faɗi gida ne ya bushe sakamakon bada wadda kake yi akwai misalai da yawa na mutanen da a nan ƙasar za ka iya faɗin sunayensu a matsayin misalai an san su da irin wannan alkhairi kuma bayan sun mutu an san yadda wannan yamma mutane tasiri mummuna mara daɗi a cikin zuciya suna jin kamar iyayensu ne suka mutu waɗanda suka haife su sannan daga ciki an mun faɗi wannan a bayan can zakka tana tsarkake dukiya daga kurakurai da ake sama na wajen neman ta sannan kuma tana haɓaka dukiya a zahiri haɓakawa take a zahiri kai tana ana ganin kamar raguwa take amma haɓakawa take to waɗannan fa'idojin duniya kenan a duniya banda kuma ladan da mutum zai samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da yadda Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka matsayinsa a ranar gobe alkiyama sannan zakka tana da fa'ida ga mai ansa fa'ida ta farko tana kubutar da shi ya zama ya kubuta daga talauci talauci kuma kaskanci talauci shari'a musulunci baya san talauci talauci fada ake yi da shi ba rinan shi ake yi ba a cikin al'umma manzon sallama cikin addu'o'in shi Allah mai ya kuka kamil al-baqai ya Allah ka tsare ni daga talauci hadisi sahihi sadaka talauci ba abun ado bane talauci bi ake yi a gaya za a yi a fita daga cikin shi ba tsoma kai ake a ciki ba shi yasa talauci ba abun ado bane amma kuma kaddara ce ta Allah amma talauci musamman irin na Najeriya talauci kala uku ne talaucin mu na Najeriya kala uku akwai al-faqru al-ikhtiyari akwai al-faqru al-qadri al-ittirari sannan akwai al-faqru al-istina'i alfaqru al-ikhtiyari shine wasu suka yadda su zama talakawa mutum zai zauna baya nema baya noma sannan kuma ya ce bai da shi ɗalibi ne ya gama digiri ko ya gama masters akwai ayyukan da zai iya zuwa ya je yi da ƙarfinsa sai ya ce shi ba zai bai na jiran gwamnati ta bashi aiki alhali yana kallon yadda gwamnatin nan sai a sanar da cewa ana neman za a ba da vacancies na mutum ɗari uku sai a samu mutum miliyan ɗari uku sun tafi sun je sun ba sun ba da application ɗinsu sun bi layi ana musu wai za a musu interview to irin wannan yanayin sai ka zo ka ce kai ka zauna sai gwamnati ta baka takarda ko ta baka aiki kullum kai ta yawo da certificate ɗinka a cikin envelope envelope ɗin ya kode ya kode ya tsufa kai ma ka kode ka tsufa ka ki tashi ke abin da zai amfane ka musulunci yana kwadaitar da mutane yana karfafa su akan su tashi su yi aiki mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bani zakka na ji an ce an kawo zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zakka ba ta halatta li zi tarwatin gani ga mutumin da ya zama mawadaci wanda ya kasance mai dukiya wala li zi mirratin shawi haka nan mutumin da ya zama jirarre lafiyayye ne kira lafiyayya ga ƙarfi sannan ya zai ce a bashi zakka ba za a bashi zakka ba manzon salama ya bashi ya ce masa ya je aka je aka nemo gatari aka bashi manzon sama ya ya kalli wani ice ya bige shi ya fasa icen ya ce je ka kan ganka sai bayan sati biyu bakwai biyu sai bayan bakwai biyu sai gashi ya dawo riwaya ta ce ya zo da ya samu wasu dinarori maza sama ya ce to ɗaya ga shi ka je ka ci da iyalanka ɗaya kuma ka je ka sa kaya ɗaya kuma ka je ka adana maza sama ya koya mishi yadda ake iktisadi ɗaya ka ci da iyalanka ɗaya ka sa ka je ka canza sababbin kaya na shigowa cikin mutane Allah kalla ranar juma'a sannan kuma ɗaya ka ka adana ka ci gaba da adana ka ga bayan sati zai sake samun abin nan dinare uku kaga shi ke haka wasu haka haka aka koya masa to kaga wannan alfaqru likhtiyari ne akwai alfaqru liqtirari alqadari akwai waɗanda suke kullun sai sun nema amma Allah bai ba su ba waɗannan abin tausayi ne su suka cancanta a ba su zakka wa haqqu khalqillahi bil hamli mu'un dhumir zu himmatin yubla bi 'ayshin dayyiq wanda ya fi cancanta a tausaya masa a shiga damuwa idan aka ganshi shine zu himmatin yubla bi 'ayshin dayyiq mutumin da ya kasance ga himma amma kuma Allah ya rabe shi da kuntatacciyar rayuwa kullum sai ya fita nema amma baya samu ba zama ya yi ba duk hanyoyin da ake bi a nema Allah bai ba shi ba ya ba hanyoyin duk gani ko bai daina fita ba to yin wannan ka ganshi ka ba shi zakka kaga wannan sai alfaqru lisinayi akwai talauci wanda kirkiro shi akai da gangan a talauta mutane dukiyar ƙasa ya kamata a yi abu kaza da ita sai wasu tsiraru su sace su je su sa a sokawe ko a gidan gona daidai lokacin da mutane suna wayuwar gari ba su da abin da za su ci wasu su azumi ba su da abin da za su yi buɗe baki daidai lokacin sai a ce wani yana ya sace tiriliyan biyu tiriliyan uku tiriliyan takwas an taɓa sacewa an ce an sace a najeriya nan tiriliyan sha ɗaya ma an ce an taɓa sace to kai tiriliyan ka taɓa maganin tiriliyan ko biliyan ma mutum bai taba gani ba ko miliyan ma wani wahal bai taba ganin ta ba a ajiye ka ganta a ce wannan miliyan ɗaya ce idan ka ya ganin ka ganin annabin tsohuwa in ji ba haushi baka taba gani ba kaga shine yin wannan da gangan aka kirkiro to musulunci yana kubutar da zakka daga cin fa'idojin su kubutar da mutane daga talauci saboda talauci mugun abu ne talauci na za kafirci talauci na jawo kafirci wani idan bai da kuɗi sai daina sallah wallahi sai daina sallah ce ba zai yi sallah ka je kasashen laraba ka sha mamaki za za za ka ga wallahi in ba su da kuɗi sai su ba za su yi sallah ka ga bala'i kan bala'i كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الألباب عائرة وصير العالم النحرير زنديقا شيء قال مالني هم مالني أما باكو سيسي بروفيسا أما باكو سيسي مالني بفم مالني الديني بايد كلي أما وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا ga jahili jahili jahili shi kuma zai ga ya fi kowa kuɗi idan zai je banki da buhuhuwa ake tafiya da su a kuɗi idan ya je banki sai a ce alhaji za ka sa hannu ai anan sai ta shi bai iya sa hannu ba la sharqiyan wala garbiyan ba larabci ba turanci sai ce a kawo mishi idan bala irin na zabe sai a kawo mishi inki sai ya haka sannan sai idan bala ga kuma kuɗin kai kuma kana ta fama da kallon daji ko titi ba ka da shi kaga Allah ne za to shine sai mai hikima sai yace hadal ladhi taraka al-albab ha'iratan ita irin wannan ne yasa kwakwale suka rikice wa sayyara al-alim an-nihdira zindiqa sannan mai da wani babban malami masani ya da ya zama arni da ya ga haka kawai sai yace kai na ba adalci a cikin nan to kage kafirci yayi ya ce ma Allah ba adalci kage kafirci talauci mugun abu ne ba ba abun ado bane to wanda aka bashi zakka fatan da ake shine zakkan nan idan bata hana mushi talauci ga baki ɗaya ba to ta zama ta sauƙaƙa mushi wannan talaucin ta sauƙaƙa mushi wannan talaucin ta zama ta toshe mushi wata kafa yanzu misali da azumin nan wani ya'yan shi suna nan ba a musu kayan sallah ba to wani zakkai yake jira a bashi da ita zai je musu kayan sallah wani ya ban labari ya ce yana ba suna yana ba da zakarsa gab da sallah ne ko sauran kwana biyu sallah ya ce a gaban shi idan ya ba mutane suke zuwa su je su sai shinkafa tiya biyu su sai nama wanda za a yi bikin sallah da shi kaga shi ne wannan so da yana ciki sannan daga cikin fa'idar da zakka take yi ma wanda ya anta tana tsarkake shi daga ciwon hattada idan aka baka toci hasada kuma za ka yi ma wanda yake da ita ya je ta shagalin shi yana da miliyan arba'in ya fitar da miliyan ɗaya ba duka miliyan ɗayan ya ɗauko ya baka ba don ba a ce a baka kai kaɗai ba sai ya ɗauki miliyan ɗayan nan ya fincina ta mai dubu goma ya sama mai dubu ashirin ya sama mai dubu talatin ya sama wani a kalle shi a bashi dubu hamsin wani ƙila ya sa a dunkula dubu ɗari ɗaya a bashi gwaggwadon ƙila ha ha ha babba ha ƙarami to kaga kaga wannan zai sa ku ya cire maka hassada amma da zarar baya yi da ka gan shi ya zo ya wuce a wata mota mai numfashi kace ala kona ta ko baka faɗi a baki ba sai ka faɗi a zuciya abin takaici ne jiya nake kallon yan jarida sun yi fira da wasu yara Allah ya shirye mu ya shirye su ga baki daya yan katsina da suka tace wai sarkan gwamnan ko ja katsina ce ana fira da su ce kai me yasa ka ka santa ne dama ce a ban santa ba ce to ya aka yi ya ce lokacin da ake zabe ne muka zuciya na ga ana raba kayan siyasa a gida shine kawai na tabbatar da akwai abubuwa a gida ana raba kayan siyasa ya zo wucewa ya gani kawai ya je shirya da shi da abokanansa suka zo suka yi garkuwa da sarkar gwamna ba sarkar matar gwamna ba kamar yadda na ce sarkar gwamna suka yi garkuwa da ita aka kama su to zakka tana rage wannan fitina in ana zakkan ne yadda ya kamata a duk abubuwa za ta sauki wani wani wani babban mai dukiya a kasar Saudi Arabia a kasar Jidda a wata tasha nake kallon wajen shekaru goma da suka wuce kanatu ikra suna fira da shi ya rantse da Allah ya ce ya san mutum goma da suke kasar Saudi Arabia da za su fitar da zakat yadda Allah ya ce ya ce duk sai sun yi maganin talaucin da ke cikin biladul khalid al-arabi al-khalid al-arabi kasashe shida ne Saudi Arabia Kuwaiti United Arab Emirates wato al-Imarat al-Arabiyyah al-Muttahida Sultanatu Amman Qatar wacce ce ban lissafa ba Bahrain su shida su ne biladul khalid al-arabi waɗannan kasashen guda shida Saudi Arabia mutanenta sun kai miliyan talatin ita ce duk tafi yawan jama'a ba ba talaka bane a Saudi Arabia akwai in ka je inda talakawan suke za ka gan su amma dai suna kamantawa to amma duk da haka shi yana tuhuma yana cewa ba su kuma shi mai dukiyar ne a jidda yake rayuwa ban sani ba ko ya rasu dan dattijo ne sosai to kaga wannan fa'ida kenan sannan fa'idar zakka a rayuwar mutane gabaki daya daga ciki zakka tana samar ma da mutane insurance a rayuwa insurance ba ana yi bane idan wani abu ya faru a fuskance shi to zakkan nan akwai department akwai bangare da shari'ar musulunci ta ware wanda ke kula da shi a baitul mali wani gidan shi ya kone wani iyazu billah a cikin zakkan nan za a ba a bashi wani kaza ya faru da shi a cikin zakkan nan za a ba a bashi zakkan da aka tara daga ciki zakka tana ce ta tattalin arzikin kasa idan ana zakka masu zakka suna zakka mutum ɗaya idan ya fitar da zakarsa zai iya samun mada ƙila wani injin nika yake da shi an ba shi zakka zai je sai injin ɗin nika wani yana da injin ɗin nika baya buƙatar sai gwamnati ta ba shi albashi wani takalmi yake haɗawa ka ba shi zakka zai je ƙara siyan kayan aiki wani mota yake ja motar tashi ta lalace ko an ƙwace ko dama ba tashi ba ce asali ka ba shi zakka ya je sai mota baya buƙatar gwamnati ta ba shi aiki haka za ka yi ta lissafawa kana kallo kana fito da wannan so da ka zakka tana haɓaka tattalin arzikin ƙasa tana gadar da aiki tana samar da aikin yi a cikin mutane idan masu dukiya suka fitar da zakkarsu to daidai wannan lokacin za a samu masu aiki za su samu za su yawa a cikin mutane dogaro ga gwamnati zai zama yayi ƙasa mutane ba za su zama suna dogara ga gwamnati ba ba za su jira su ce sai gwamnati ta ba su aiki ba mu sani cewa duk ƙasar da 'yan ƙasa ke jira sai gwamnati ta ba su aiki to tana ɗaya daga cin addu'ar mutahallifa ƙasa ce wadda take ta baya ya kamata aikin gwamnati ya zama shine ƙarshen aikin da ɗan ƙasa zai ne yi ya ce je ko da aikin gwamnati ka yi shine ci gaban ƙasa duk ƙasar da ba ta da wannan wallahi ba ta ci gaba ba in ana mafarkin ci gaba ta daina sa kanta a ciki a ce duk ɗan ƙasa tunaninsa shine gwamnati ta bashi aiki alhali ko ba aikin ba samun aikin ake yi ba ina nufin ba samun ake ba aikin mutum talatin ko mutum ɗari uku mutum dubu ɗari uku ke nema ko miliyan uku ma ana iya neman aiki a ce za a ba da makanci ɗari uku amma mutum miliyan ɗari uku suke neman aiki to za a ba wa ba za a ba shi ba kaga shi ne wannan to in ana zakka yadda Allah ya ce a yi zai yi maganin wannan sannan daga ciki daga cikin abin da aka tayar yanzu ake faɗa da shi akwai matsalar bara to daga cikin hanyoyi da musulunci ya bi domin ya hana bara akwai zakka akwai zakka bara shi ba a hana bara kwata-kwata domin akwai wanda dole sai yayi shari'a ta buɗe wasu ƙofofi wanda za a iya bara musamman mutum uku wanda hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim da manzo sama yace ya halatta waɗannan mutanen su bara an sha jin su ba sai na nanata su ba amma sauran bara bara kaskanci ne bala'i ne a cikin al'umma walakanci ne zubar da mutunci ne to waɗanda idan idan akwai zakka shari'a za ta hana duk waɗannan matsalolin kuma baran ma ai kala kala ce dabarar da mutum zai je a masallaci mutum ɗari ɗari biyu duk suna jin shi su kalle shi dabarar da mutum zai je kwankwasa ma wani mutum gida ya masa magana ƙasa ƙasa daga shi sai shi bai san abin da ya kawo shi ba wanne ya fi kyau wanda za ka je gidan wani mutum ɗaya saboda lokacin da ka yi bara ka ce ma wani ya baka wani abu ruwan mutuncin fuskar ka ne kake zubarwa wani malami ne hikima yana zaune yana karantar da almajiransa sai wani mutum ya zo da ruwa a kwalba wata ya kwalba ya karama sai ya zo sai ta laga mata malam nawa zaka sai ruwan kwalban nan da ruwan da ke ciki ya kalle shi sai ce zan siya dinare hamsin sai ce ya ya ya ya ya ya ta yi arha da yawa ya ce ruwan da ke cikin kwalban na ya yi arha da yawa a ce dinare hamsin ya ce to zan baka dinare ɗari ya ce to shi ke zan yi haƙuri a haka ya dukar da kai malami ya ce maɗanta yana zaune ce shiga ka ce ma mama ka kirgo maka dinare ɗari ta baka ka kawo kawo shi ne kirga dinare ɗari ba shi ce to sai Allah Allah haɗa mu lafiya ya tashi da bayan ya tafi ya shiga ya gama karanta ba shiga gida ya je ya ɗauki kulban da ya aje ta akan a wani waje ɗan nan nashi yana da basira ya zo ya kalli kwalba ya duba ya buɗe kwalba ya kishi da ruwa ya ga ruwa ne kamar na famfo ko na rijiya ya ce kai baba yana jin yana da wayo ashe baba bai da wayo yau gashi an cuci baba wannan ruwan zai siya dinari ɗari shikenan baban shi ya shigo gida bayan shigo gida zai same shi ya ce baba ina kirga ka cikin masu wayan duniya amma yau baba gari an cuce ka an yaudare ka sai baban ya ce da me ya babu ya ce gashi wai kwalban nan za a zo a siyar maka da ita dinari haɗari sai baban ya mamishi ya ce kai ne baka da wayo ya ce wannan mutumin da ya zo gun fuskar shi ya sai da ita yana shigowa na fahimci ya taɓa yin dukiya mutum ne mai dukiya amma ta ƙare bara ya zo yi shi ne ya sa ta cikin ilimi wannan ruwan kwalba ruwan mutuncin fuska shi ne ya siyar so daga in na bashi dinare hamsin kaskancin ya kai to bari ya ƙara da yawa shi ne na bashi ya ce sai dinare ɗaya ya ce kai baba lallai ko hikima ka ta kai inda ta kai ya ce ka fara karantar mutum da yanayinsa kafin ka masa hukunci ya fitar da wannan hikima da mutum ya zo ka fahimci ya yanayin yadda yake ciki to bara zakka tana maganin bara a cikin al'umma daga ciki tana karfafa yan uwantaka zakka tana karfafa yan uwantaka ta addini me baka zakkan nan zaka je zama dan uwanka sannan kuma idan dan uwanka ne na jini sai ka ƙara san shi shi yasa manzon sama aka yi masa tambaya game da zakkar da za a ba dangi sai ya ce silatun wa sadaqa silatun wa sadaqa ka tada zumuncin su kuma ka musu sadaka kana da dan uwa wa ko kani ba yi da shi ka dauki zakka ka bashi to ka masa abuji ka tada zumunta kuma ka bashi zakka sannan daga ciki tana haifar da yanci a cikin al'umma domin daga cikin zakka a cikin wafi riqa a yanto mutane wal gharimin da wanda suke cikin bashi wanda kake bin shi bashi ai bawan ka ne me yasa aka ce ranar juma'a ya ga dama kai zo juma'a idan ana bin mutum bashi ya tabbatar da mai bin shi bashi zai zo ya kama shi ya ci mishi mutunci ranar juma'a aka ce ya tallar shi a gida ya azhara ka a hudu ko me ashmawi ya faɗa haka saboda bashi bala'i sannan daga cikin fa'idojin zakka a abin nan a cikin al'umma ga baki akwai himayatul aqida tana tsara aqidan mutane domin me ai daga cewa fi sabilillah ana jihadi a taimaki sojojin musulunci kaga ba aqida ko daga cikin hanyoyin kare ta akwai jihadi domin wasu so suke sai sun rusa ta to wannan wasu daga ciki kenan akwai fa'idoji da yawa amma mu takaita da haka kada mu fita kuma daga tafsiri mu koma kamar wata lecture muke ka ma yi kama da lecture Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya cire mana wannan ruwa ya mana arziki mai amfani Allah ya ganar da mu duka gabaki ɗaya da masu dukiyar mu da mu talakawa gabaki ɗaya Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu irin wannan rayuwar da musulunci yake son mu yi sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in